ربنا الله ربنا الله ليس غير الله رب العباد ربنا الله ربنا الله ليس غير الله رب العباد bari ina ba da tawa shi kenan ko إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذنا الله وأجارنا من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة المسلمين muna ba da isassar godiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon towa a wannan gidan rediyo na Banferai domin tattauna akan abin da shahi addinin musulunci sannan kuma muna ainihin sallama zuwa ga masu sauraron mu ta wannan ƙasa ta Nijar ko kuma wasu ƙasashe wanda ba na Nijar ba duk inda dai wannan sauti yake kai muna fatan Allah shi muna jagoranci akan ayyukan da muke na ibadat sannan kuma muna tare da ainihin babban malamin mu shine wanda aka san da Abdul Malik bin Khamis wanda yake ainihin birnin Kwanni wanda yake da zama a nan Yamai kuma yau bayanin namu za mu yi shi ne akan abin da shafi wato eh bayanin da muka yi wancan satin to za mu ɗorawa a kan shi bayani wanda shahi ahmadiyat aƙida ta yan ahmadiyat masu da'awar cewa eh akwai wani annabi bayan annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam za mu yi bayani gaba uku daga cikin gabobin kamar haka za mu yi bayani akan ibadarsu wato eh yadda suke yin ibada saboda mun sani kowace kungiya akwai nata ainihin istilahi wanda take na ibada zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan kuma yaya suke samun musa'ada taimako wanda suke samu suna gudanar da wannan ayyukan nasu da kuma sannan me suke son su cimma a wannan da'awa da suke yi saboda sanin muna kowa abin da yake yi yana da manufar da yake so ya cimma in ma abin kwarai na in ma dai ba abin kwarai bane to akwai abin da yake so ya kai gare shi to duka insha Allah tare da yassarewa ta Allah subhanahu wataala babban malamin mu shine Abdul Malik zai mana bayani gwargwadon abin da Allah ba da iko insha Allah idan ban manta ba muna ainihin sha takwas ne ga watan kuma watan shida hijiriya dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya daidai da sha bakwai ga watan uku miladiya dubu biyu da sha bakwai ina ga zanen taka burki in ba malam ya ci gaba da yi mu bayani insha Allah السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تفضل معنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا ورسولنا وقدوتنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مالا حقيقة منا جدد قودير مغا الله سبحانه وتعالى wanda cikin ikonsa da yardarsa da amincewansa da ni'imarsa ya ba mu iko muka zo a wannan wurin ba don komai ba sai don saboda gabatar da nasihohi abin da zai samu samu tsira da lahira da yarda Allah subhanahu wa ta'ala don haka muka zo a wannan wurin to don haka gaskiya ba karaman nasara ba ce mutum ya samu kansa a cikin irin waɗannan wuraren sannan ba karaman nasara ba ce ga su ‘yan uwa da suke saurare kuma su ba da hankalinsu domin akwai wanda idan ya kamo tasha ta wa'azi to daga nan zai wuce ya wuce yana jujjuyawa sai ya kai inda akwai music ko ya kai inda akwai balo ko ya kai inda akwai film ko dandalin soyayya kamar yadda suke cewa sai ya dakanta domin shi bai buƙatar ya saurari ma abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa kaga wannan bakin hatsari bakin wannan domin suna daga cikin mutane da suka kau da kai daga wa'azi da sauraren maganar ubangiji Allah ya siffanta mu da su a cikin ayoyi da dama wani wuri Allah ya gaya muna za a tayar da su a matsayin makafi za su tambayi Allah يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى كاغا ومن أعرض عن ذكري التي دون دي كود كيدغا أنبتنا بيسون كراتون القرآن بيسون وأذي فإن له معيشة ضنكا التي ندنا يوم كنتي وأسمى لما يسون فسر معيشة ضنكا shine wato a nan duniya waɗansu kuma sun fassara ma'ishatan donka ita ce a lahira wato a cikin kabari tun daga barzahu duk da yake duk dai rayuwar da zai yi duk mutumin da ya bar magana Allah a duniya ko a lahira yana cikin kunci wannan ya samu ke ganin kafirai kenan sai zamanto kalimar tana ɗaukan ma'ana guda biyu yani fassara guda biyu ce karo da juna ba don haka duka za a ɗauke su domin kamar wato ishtiraki ne wannan yake nuna cewa kenan duk mutumin da ya kau da kai daga sauraren maganar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ko maganar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wannan mutumin yana cikin hatsari a rayuwarsa sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ce wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma ranar tashin alkiyama za mu tayar da shi yana makaho zai tashi babu idanu qala rabbi zai ce zai tambayi Allah lima hashartani a'ma Allah dan bi ka tayar da ni makaho وقد كنت بصيرا كما أنا الدنيا أنا كسنت إنا دقني إنا دإدانو sai Allah subhanahu wa ta'ala ce kazalika atatka ayatuna qala Allah ce kazalika atatka ayatuna haka ne ayoyin mu suka zo maka fana sitaha sai ka manta da su kala kana kauda kai ga wa'azi kan manta ba da akwai wani abu wa'azi wa kazalika al-yawma tunsato kai ma haka za a barka za a kyale ka ba ruwan Allah da kai irin yadda babu ruwanka da Allah a wani wuri kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ga ya bunu cewa wato su kafirai akwai abin ban mamaki da musulmai masu raunin imani domin ba kafirai ɗaya bane a ba sauraron wa'azi a'a musulmai masu sauraron wa'azi da sauran kafirai Allah subhanahu wata'ala ce fama lahum an tazkirati mu'ridin ka annahum humurun mustanfira farrat min qaswara Allah ce fama lahum an tazkirati mu'ridin me yasa mutane suke kauda kai daga wa'azi ka annahum humurun mustanfira ko mustanfara kama Allah yana son ya bamu misalin tashbihi ya kamanta mana halin su sai ce ka annahum kamar dai su humurun jakai ne mustanfira waɗanda suka ruga da gudu sai Allah ce farrat sun yi gudu ne min kaswara daga zaki lokacin da zaki ya yi wato magagi ya yi kugi zai kai hari to kamar yadda suke dabbobin suke gudun wannan abin haka su ma suke gudun sauraron wa'azi wani malami yake cewa wai kamar yadda dabbobi suke ganin ba su iya rayuwa in ga zaki rayuwarsu ba ta iya tabbata a doron kasa matukar zaki na kusa to haka su suke ganin sauraron wa'azi ba zai bar su saurari ba ka dibi irin yadda suke gudun shi kiran kama a ce abin da ke rayarwa da abin da ke kashewa ko abin da ke sawa ka samu rayuwarka ta ci gaba da abin da ke sawa rayuwarka ta to su yadda dabba take ganin cewa zaki ba zai barta dare ba in ba ta gurbe to haka suke ganin ba za su iya rayuwa a duniya ba inda suna sauraron wani kaga wanda shine karshen gudu Allah subhanahu wataala ya shirya ta to in muka zo kan kar koma mance malam mun ce zamu bada number saboda yan akwai masu bukatar kira eh wannan in lokaci yayi na kira zamu bada nimero ga yan uwa sannan kuma da ka tunatar da ni ma zan ƙara yin sanarwa cewa yana yiwa in yi balaguro sati mai zuwa ranar juma'a tana yiwa bana nan tunda gobe muna son mu yi balaguro zamu je wajen aikin umra muna fatan Allah subhanahu wataala ya yi mana jagoranci cikin ayyukanmu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah ya karbi ayyuka Allah ya karbi addu'o'in da za a gabatar su gaba daya na alkhairi kuma waɗanda su ba na alkhairi ba Allah ya musanya muna da abin da shine alkhairi to idan muka zo kan zancen ibadodin yan Ahmadiyya dalilin da yasa muka zaɓi ibadodin su akwai wato wata nakta abinda malaman balaga suke ce ma nakta wato shine hikma wani dalili wanda ba kowa yake hankalto shi ba shine cewa ibada in bata saba ba to dan adam bai iya gano tasirin da mutum zai yi mishi domin idan muka zo wajen sallar yan ahmadiyya za mu ga yadda muke asuba raka'a biyu haka suke yin asuba raka'a biyu yadda muke yin azhar raka'a hudu haka suke yin azhar raka'a hudu yadda muke yin la'asar raka'a hudu haka suke yin la'asar raka'a hudu yadda muke yin magriba raka'a uku haka suke yin raka'a uku yadda muke yin isha'i raka'a hudu haka suke yi to kaga wannan zai sawar wani ba zai gano bambanci ba Ko haka ne.
kana gane ni dalilin da yasa muka kawo wannan yadda muke kiran sallah haka suke kiran sallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah so kare sun zo kasashen musulmi to kaga wani mai wanda bai da zurfin tunani sai ya ga a waɗannan mutane kamar tohoma ce ake yi musu Mm.
zai ga kamar a'a kashin kaji ne ake son a shafa musu Eh.
to wannan shi yasa muke son mu nuna mutane wajen ibada ba ka iya gano su don irin yadda muke salloli haka suke yi kuma wani daga a to ai sun gina masallacin ne masu yawa kuma cikin wa'azin su ban taba jin ba an ce eh, Mirza Ahmad Gulam annabi ne Eh, to kaga wannan zai tayar mai da hankali ya ce a'a ko ya ce ƙarya ko ya shiga cikin shakka ko abin da ya kama da haka Mm.
alhali inda abin da muke son mutane su gane kowa malamin shi a cikin al'amari shi ya kamata ya jagorance shi Mm.
yanzu idan motar ka tana da matsala tana yiwa akwai matsala ba kai baka san inda matsalar take ba da za ka kai ta ga wato garajist dan garaji da ya saurari kukanta ko ya hau zai ce maka akwai matsala tana wuri kaza kaga kai baka iya gano wannan to mutane da yake su dauki malamai da muhimmanci ba sai suna ganin a'a wannan saboda mutane suna ribanta irin sabani da akwai tsakankanin musulmi wane ya saba ma wane wane ta ce kai mallaman nan kawai dai abinda sun ka saba ne kana fahimta ta ba su iya gano hadarin da ke dauki cikin waɗannan aƙidodin to kaga sai ce a to mu muna sallah tare da su ai raka abi suke yi kaza karaka aka suke yi kenan a zo a ce mun mutanen nan ba gaskiya bane kai baka san littattafan su ba in gaskiya ne littattafan da Mirza Ahmad Gulam ya rubuta an gane a dauko su a karanta mu mutane su dama ai addini na gaskiya ba a boye littafin shi Qur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da littattafan sunna yawwa malam kun kaga wadda na so da ma in dan ƙara tambaya ku akan shi wajen qur'anin nan na'am da yake suna cewa eh a cikin suratul ahzab Na'am.
ma kana muhammadun Aba aba ahadin min rijalikum walakin Na'am.
rasulullah Wa khataman- khataman nabi sai Na'am.
suka ce ai wurin wa khatim ne Na'am, khatam. A wato kira'o'i guda biyu muke da su a wannan. wuri.
Na'am.
Ko mu ce in za mu haɗa kalmomin guda biyu muna da kira'a guda uku.
na'am Akwai kira'a ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin.
Na'am.
Sannan akwai kira'a wa khatiman nabiyyin. Sannan akwai wa khatiman nabiyyin. To eh, kalima ta khatim kenan tana da kira- kira'a guda biyu.
Tana da kira'a guda biyu.
Nabiyyin tana da kira'a guda biyu. wato if mun ɗauki kalmar ta annabiyin da annabiyin da annabiyin malamai suka ce kamar duk kalima guda ce an gane ni domin daga annabiyu ne ko annabi'u to an ba waɗansu malamai sun ce a'a kalima ta annabiyu ta saba ma kalima ta annabi'u kalima ta annabi'u tana nuhin ba da labari an gane daga annaba'u ne dukkan annabi sai an ba shi izinin ya ba da labari yake ba da labari wa iz asarra annabiyyu ila ba'd azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alayhi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alim al-khabir na'am kenan shi kalma ta annabi na ba'ali wanda ya bashi labari yace al-alim masani al-khabir wanda yake mai bada labari ko masani game da kananan al'amurra kamar yadda malamai suka fassara kenan kalma ta annabi wa khatiman nabiyyin to amma annabiyu wasu malamai suka ce ya sau asali daga annabuwa ne annabuwa wato wannan ya'un ya'un ce ta zo karshe sai ta haɗu da wawun sai aka canza sai suka koma nabiyu ya'un guda biyu daga annabuwa ne wa huwa sharaf shine daraja wato asalin shi daga almakanul murtafi wuri bagire ko dan tudu shine ake cewa annabi annabuwa to sai aka eh, danganta annabi da wannan to sai malaman lugha da malaman aqida da malaman tafsiri da malaman hadisi suka ce duk waɗannan maganganun ba su ci karo da juna ba ko da mun kaddara cewa ma'anar su kala biyu ne to duka suna tare da juna domin babu wani annabi face sai Allah ya ba da labari ya aiko a gaya mai ake gaya mishi shi ko ya ba da labari an gane ko Na'am.
sannan kuma babu wani annabi wanda aka kaskantacce duk annabin Allah mutum ne mai daraja ya fi kowa kima ya fi kowa daraja ko an gane hakan ko ba a gane ba domin babu annabi kaskantacce mutane ne inda Allah ya yi su su zamanto masu isar da saƙon Allah Na'am.
in an ce mai isar da saƙon shugaban ƙasa ko firaminista ko sarki ko hakimi ko alhaji ko malam ko ma wane ne mai isar da saƙon shi yana da daraja to ina ga mai isar da saƙon mahalicin duniya gaba daya sannan babu aure kaga bai yiwuwa a ce akwai wani annabi wanda bai da daraja bai da kima an gane Na'am.
to kuma babu wani annabi wanda face ya ce shi annabi ne in dai annabi ne na gaskiya ba na ƙarya ba Mm.
to tabbas sai an aiko mala'ika ko Allah ya mai wahayi ya ce ya ce kaza wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha illa huwa aliyyun hakim Na'am.
bai yiwa Allah shi magana da wani mutum gaba da gaba illa wahayin sa ta yi wahayi aw min wara'i hijab ko ko ta hanyar bayan shamaki kamar yadda Allah ya magana da Annabi Musa alaihi salam Allah ya magana shi ta bayan shamaki Na'am.
aw yursila rasulan ko ko Allah ya turo manzo na annabihin mala'iki fayuhi bi idnihi ma yasha sai shi wato wahayi da izinin Allah game da abin da Allah ya so ya faɗa Na'am.
to kenan kalima ta annabi ko mun ce ɗaya ne ko ko ba ɗaya bane mun fassara su dai a takaice dai kalima ne mutalajimani Na'am.
suna tafiya tare da juna Na'am.
amma in muka gumo da akan kalima ta khatiman nabiyyin Na'am.
da khataman nabiyyin kalima ta khatim da larabci tana nuhin zobe na'am khatam tana nuhin cikamako daga khat- khatama yahtum khatam an gane ni Na'am.
to anan uh, dole sai mun shiga cikin bayanai in muka dauki khatam ismul fa'il ne amma in muka dauki khatim ba ismul fa'il bane ismi ne kawai suna ne domin khatim zobe yake nufi zobe ba ana nuna yana aiki ba amma khatiman nabiyyin an gane ni cikamakon su khatam zobe khatim mai cikawa to khatama yahtumu khatim shine rufewa shi yasa har yazo cikin a cikin suratul uh, mutaffifin khitamuhu misk wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun to amma malaman tafsiri suna da wata ka'ida shi alqur'ani da Allah ya saukar da shi Allah ce huwa alladhi anzala alayka alkitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب na'am shi alqur'ani Allah ya ce Allah ce wato huwa alladhi anzala alayka alkitab kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah shi ya sanar maka da littafi wannan tabbatar da annabi da ce na'am hunna ummul kitabi daga cikin shi akwai ummul kitab su ne wato ayoyi waɗanda suke ayoyi wadihat wa ukharu mutashabihat wa suna da shubha to duk lokacin da a- akwai shubha in ana son a tantance wannan shubha a gusar da ita sai an dawo zuwa ga ummul kitabi kenan alqur'ani Allah ya tabbatar da akwai ayoyin da suke da matsalar fassara in ba malami ba kowa ya san su ba to waɗannan in ana son fassara su sai an komo ga waɗansu ayoyin da za su fassara su wanda malamai sun yi bayanai kan wannan kenan yanzu in muka samu fassara mai matsala sai muka samu wanda ba ta da matsala an gane ni wacce za mu dawo gare ta wanda ba ta da matsala wanda an gafili ina fatan ana fahimta ta Okay.
kamar yanzu in an ana mutum ana shakkar mutum ana shakkar asalinsa ya za a yi sai a koma zuwa ga famikinsu in an koma zuwa ga mafinsu za a gane wane dan wane ne jikan wane ne kaga wannan shi ba ta gusa shi reshe ne ina fata an fahimce ne waɗanda kuma su ne asalinsa an fahimci wannan da kyau Na'am.
to amma sai Allah ce fa amman ladina fi qulubihim zaygun waɗanda suke da cuta da karkata asalin azzaygu shine cuta an gane ne waɗanda adda ciwo cikin zukatansu waɗanda adda karkata fayattabi'una ma tashabaha sai su bi a waccan aya wadda adda shubha an gane ni ibtigha alfitna don su wato neman fitira wa ibtigha ta'wilihi don su nemi tawilin alqur'ani su fassara shi irin yadda zai dace da ransu allan kwaso wuyan aya alqur'ani don ta dace da abin da biyan bukata waɗansu mutane suke bukata Na'am.
kenan Allah ya riga ya muna bayani Hmm.
Ha- a- a- abin ga hadisi wanda ya zo na Aisha eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ce idan kuka ga waɗanda suke bin mutashabihat to waɗannan su ne Allah ya kiranya ku nisance su ku ji tsoron su ku yi banza da su kada ku ba su wani muhimmanci a rayuwarku ina fata ana fahimta ta Na'am.
to shi yasa malamai tun farkon musulunci ba yau ba tun farkon musulunci tun daga sahabbai tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayoyin da duk adda matsala ana kokarin izalatul ishkal a gusar da wato wata rikita wani abu wanda adda matsala don saboda kada ya fitini waɗansu mutane ina fatan ana fahimta ta da kyau kaga misali in muka diba ibnu abbas an sha mai tambaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kanshi sahabbai sun tambaye shi suka ji alladina amanu ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون waɗanda suke da imani an gane ni walam yalbisu imanahum bi dhulmi waɗanda su tudan yadda imanin su da zalunci ba ulaika lahumul amn waɗanda su suke da aminci wa hum mutadu su ne shiriyu sai sahabbai suka ji tsoro idan wannan aya cewa in dai imanin ka baka hada shi da zalunci ko guda ba za ka shiga aljanna ba wanda zai shiga aljanna in ba annabawa ba domin kowa za a same shi yana da kuskure dan zaluncin nan dan karami ba a rasa shi wata rana dan adam dan adam ne shedan zai rinjaye shi shedan zai kyakyaci hankalin shi sai ya rabkana kadan an gane ni ko masu imani ko Allah ya ce wani lokacin shi dan zai sabke su amma su dawo zuwa ga Allah Allah ce innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru fa idza hum mubsirun waɗanda ma ke jin tsoron Allah shi dan da ya sabta su to ina ga wanda shi al'amarin ya yi son abi duniya ayi sharholiya a ji daɗi to kaga sai malamai sahabbai suka tambayi annabi sai manzo Allah ce laysa alladhi ta'luna ba wancan zalunci wanda kuke nufi ba ko da dan karami tsakaninka da danka ko da mataka ko da makwabci ko abin da ya kamata kanga a abin da ake nufi da shi az-zulmu annan ash-shirku an gane ni kenan nan kalimatu zulm nan an yi kaidinta tana nufin abubuwa da dama duk abin da za ka yi wanda bai dace ba duk abin da za ka aza shi wurin da ba nashi ba ka yi zalunci sai ce a'a abin da ake nuhi kamar yadda ya zo a cikin suratul luqman yadda abdullah as-salih shine wato luqman ya fassara ta wa laqad atayna luqman al-hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun hamid wa idh qala luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah إن الشرك لظلم عظيم إن الشرك لظلم عظيم إن الشرك لظلم عظيم كاغانا أبين أكي نهي أشياء ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شين مستقبل الشركة كاغا كنا واتن آية تتكين سورة الأنعام تضمنتو متشابه صدقكم وانا آية تتكين سورة اللقمان تضمنتو محكم تضمنتو أم الكتاب ina fata ana fahimta ta wannan zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan idan muka zo har zamanin Ibn Abbas an taba kai mai ayoyi daban-daban daban a ce ba a gane ba domin mutashabahat ne sai yayi bayanin su nan wuri kaza Allah ya ce kaza nan wuri kaza Allah ya ce kaza Allah subhanahu wataala ya ce ba zai tambayi kafirai ba wani wuri kuma an ce an tambaye su to ya kai hakan ga sai ce nan wato ikhtilaful awqat wa ikhtilaful azmina wa ikhtilaful amakin shine abin da ake nufi ba a cewa abu ya ci karo da abu sai ya zamanto abu guda ake nufi amma idan lokaci ya canza yanzu in nace nayi magana ban yi magana ba wani na cewa to ai magana ta ba ta yi ba ko ba ka ba amma in nace abin da nake nufi da nayi magana da safe ban yi magana ba da marhice kenan magana ta ba ƙarya ba ce to masha Allah wala sai eh wajen da shi khatam din nan dai kun shi ne shi ne nake so in kai gare shi duk karatun silsila shi ce to idan muka fahimci wannan kenan sai malamai suka yi rubutu kan irin waɗannan ayoyin kafin ka gane alkur'ani dole sai ka diddigi malamai suka gane cewa can wancan lokaci an yi suka cikin alkur'ani yanzu ba bari kuma za a yi ba ba wai bari za a yi ba wannan bayani nan ba sai sa'in ahmadiyya su daina ba amma mu annawi Allah ya azamin mutane bayani ina fata ana fahimta ta kun bayani wanda ya dauka yawa yana fahimta ba wai za mu iya shirye da mutane ba to kaga sai malamai suka yi littattafai akwai littattafan da za su yi maka bayanin ayoyin alkur'ani masu matsala in baka sani ba ka tafi ka nema dan kada ya zamanto baka yi bincike ba ba yahudi ko wani sakare ya zo ya fassara maka aya ba daidai ba ya kafirtar da kai kai cikin hatsari ko ya saka cikin mummunan hanya to menene sai ibnu qutayba ɗaya daga cikin manyan manyan malamai na qarnul abin ga alqurunul ula na manyan manyan malaman musulunci ya rubuta littafi suna ne mushkilul qur'an mushkilul qur'ani sune ayoyin da suke rikitar da dalibi ga larabcin amma sai ka kasa galibi ake son a ce sai ya yi shi ya yi shi akan tsarin babi babi ne an gane ni in mutum ya samu littafin zai ga abubuwa daban-daban ɗaya daga cikin malamai wato Izzuddin Abdulsalam wanda ake cewa Sultanul Ulama shi ma ya yi littafi Mushkilul Qur'an duk da yake ana cewa ɗalibin sa ne rubuta shi ko yana bayani ina fata ana fahimta ta kenan dai asalin da littafin daga wajen sa yake an gane ni sannan kuma akwai wani malami da cewa Abdul Qadir ya rubuta littafi suna ne As'ilatun wa Ajwiba shine As'ilatun wa Ajwiba lil Qur'an al-Karim tambayoyi da bada amsa na Al-Qur'ani sai da ya fitar da mas'ala 1225 na abubuwan da suke rikitar da mutum a cikin Al-Qur'ani haka su a cikin littafi guda ina fata ana fahimta ta kenan duk inda ka ji akwai matsala sai ya bi shi tsari na sura kamar yadda Izzuddin Abdulsalam ya bi sura sura shi Ibn Qutayba babi babi yayi amma shi wannan sura sura ya bi kenan in an kai babi babi ayoyin da suke da malaka da aqida su zo aka cikin wuri kaza amma an kai sura sura daga wannan aya sai wannan aya to wannan tsarin su yafi sauki ga dalibi ina fata ana fahimta ta to Na'am.
sai ya kawo tambaya 1225 kamar yadda na faɗa kuma ya bada amsa su kenan idan ka koma cikin wannan littafin zaka ga wuri kaza kaza wuri kaza Allah ya ce kaza to ga abin da ake nufi an gane ni har cikin kuma mu'asirin malamai waɗanda kamar ba su jima da shuɗe ba shi ma mu'asirin kamar irin su a Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti shi ma ya littafi kan wannan ya yi littafin ya sanya mai suna daf'u ihamil ittirab an ayil kitab wato daf'u a tunkuɗe ihamil ittirabi abinda zai sa ka ka yi tunanin an samu wato rashin tabbata al'amari wato rikici kenan shine ittirab abinda bai tsaya a hali guda ba Na'am, ƙwarai.
an ayil kitab daga ayoyin alqur'ani ay jam'i ne na al'ayatu Na'am.
an gane ni sun yi wannan in ka koma zaka ga Allah ya ce kaza to ga abinda ake nufi Allah ya ce kaza ga abinda ake nufi wannan shi ma zai taimaka ma ɗalibin ilimi to in ba haka ba kai kana malami in ba wani an ka kama shi ba da malam da almajirin duk gaba ɗaya al'amarin zai rikici to kaga wa khataman nabiyyin ko wa khatiman nabiyyin Na'am.
suna daga cikin mutashabaha mutashabihat na'am sai a zo anan to khatim an gane ni khatam khatam zobe a larabci khatim wanda ya rufe to wace kira'a za ta fassara wata kaga a matsayin malaman tafsiri sai suke mu mu dawo zuwa ga wanda az-zahiri an gane ni mu dawo zuwa ga wanda az-zahiri da mu fassara wancan wanda ad mutashaba Na'am.
su ko waɗancan sai su ɗauko mutashaba sai su fassara shi da wannan kaga yanzu misali in mutum ya zo ce khatam wanda ya ke cikamakon annabawa Mm.
an gane ni khatim cikamakon annabawa Eh.
sai ya ce to waccan ta khatam tana nuhin cikamakon duk ɗaya ne abinda ake nufi dun da qira'a alquran la yukazzibu ba'dahu ba'da bashiya to amma in muka ce khatam zobe ko kawa tunda su suna fassara shi da kawa Mm.
sai ce to khataman nabiyyin kenan shi khatam zobe kawa ita ma kalma ta khatim wannan ismul fa'il ana nufin khatam ne zobe ake nufi kaga su ce kenan wannan ki nucewa shine ba karshen annabawa ba ba karshen na ba yawa ina fata abin Eh, jito abin ka da je da suke mas'alar samu take kenan.
wato dole abin yana bukatar nazari shi zai mu za mu fassara cikamakon annabawa mu dauki Eh, khatim eh.
mu fassara shi da wancan shi khatim kin ne ake Eh.
nufi shi kuma ce khatam zobe zoben ake nufi da khatim eh haka ne duka sai ya fassara su to kaga ta wannan zai zo ya ce maka aito alqur'ani bai ce ba haka kai baka yi karatu ba baka kusanci malamai ba baka damu da addinin ka ba baka ba addinin ka muhimmanci ba kaga sai wani mutum ya zo yi wasa da kanka sai ka zo ka yarda cewa akwai wani annabi sai ka yi hasara da babu wata hasara wanda ta fita shine kai hasarar imanin ka to kaga wannan shine muke kira zuwa ga yan uwa su yi hattara da irin waɗannan matsaloli shine suke fassara khatiman nabiyyi amma idan muka dawo ga hadisai ga waɗanda suka da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ne cewa la nabiyya ba'di mutawatirai ne ba wai daya biyu uku mm za a kawo su sahabban a kama su su Abu Huraira su waye waye su Asma daga cikin matan sahabbai da waye da waye duk sun ruwaito wannan mutawatiri ne lafzan wa ma'nan ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ba a samun annabi bayan sa to ina aka kai waɗannan kaga saboda su dauki mutashaba su fassara ya dace da akida su to ta wannan ne suke fassara shi kenan dan haka sallar da suke yi wanda suke yi tare da mu ko kafirai suna zuwa America tana ba eh, abin nan, waɗansu eh, b- b- mutane a ba su visa su kai ƙasar Saudiya karatu su zo jami'an Madina su yi karatun abubuwa da dama wasu su karanta tafsiri wasu su karanta hadisan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu su karanta larabci adab sai sun yi shekara goma sha biyar ga su da yamma da komai sun samu doktora sai su koma Amerika don su shirya ma musulunci bala'i abin da suka yi kenan istishraq Ka- kaga tare da mu suke suna sallah an ga- an gane amma sun zo ne da su karance mu to wa ya gaya maka su waɗannan ba haka suke yi ba ina fata ana fahimta ta mutum zai idan da za su bayyana wani abun da za a gane su ai ba za a ji su ba babu sakarin duniya wanda zai cutar kai zo ya ce maka kai na zo ne don in cuce ka kana yarda ba kare da ba za ka yarda da shi ba amma idan ya bi wata hanya yayi nan yayi nan yayi nan aka ko yan fowon nan ba su zuwa lokaci guda su bugi mutane Alaikum.
sai an zo maka da wani shinshindo ga gane ne an aza ka bisa ga wata gadar zare sannan a buge ka sannan a halkar da kai to don haka muke son mutane su gane cewa dan waɗannan mutane suna sallah tare da mu irin sallar mu suke yi la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba wai da mutum ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah magana ta kare ba a qur'ani ya tabbatar da ko ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai in kai imani da abin kuma baka zo da abin da ya saba mata ba ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر التي وما هم بمؤمنين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون to menene mutane suke so su ci dan kawai da mutum ya ce la ilaha illallah rasulullah kace a shi kenan ayyata shi musulmi ne aikin sa da aqidar sa su za su fassara shi in haka nan na da duk munafikai sai su shiga aljanna don gashi sun ce ma annabi la ilaha illallah muhammadur rasulullah kuma Allah ya ce masu da imani kenan Alright.
bai da ta bata maka mu lokaci ba kuma yana da kyau mutum shi ba addinin shi muhimmanci yawa kun tabo abin da shahi bangaren hadisai ko ka ce dangane da masu da hadisai na'am to wajen hadisai ma suke cewa kaman dujal da ake cewa dujal akwai dujal wanda zai zo mhm suka ce ai ba wani abu ne a dujal ba mhm illa moto tunda an ce ijiya guda gare shi mhm za a rubuta ga ijiya yana da ijiya guda kuma an rubuta mai kafirin gare shi suka ce to ba wani abu na ba shine Mm.
moto dan moto ijiya guda gare shi to wannan Haka suke wa'azi suna faɗi To, na farko a nan za mu ce eh, kamar ɓannar ta yi yawa, Mm.
kana gane ni. Dalilin ɓannar ta yi yawa akwai shirme cikin wangar amari mai yawa. Na farko shine su ba su yarda da hadisi ba. To kuma sai sun ka ce dujjal. Dujjal kuma cikin hadisi ya zo.
Ƙwarai.
To, cewa moto shine dujjal. Yana nuna cewa kamar ka yarda da hadisi.
Ah, wani- dai in baka yarda da shi ba to kuma ina zan san dujjal Alright.
ina fa ina son ka gane fahimtar wanda nake Ah, saboda haka ne. Mm.
lokaci ne muke wanda mutane sun kwantar da hankalin su in zaka mu'amala da mutum ko zaka tattauna da shi yana yiwa ka fi mutum ilimi ya fi ka wayon wayon istidlali shi yasa ka ganin manyan manyan malamai wani sai ka iske wani dan shedani ya karanta littafin mu'tazila da khawarij ya karanta yadda aka abin ga sai shi duya gaskiya ta koma ƙarya ƙarya ta koma gaskiya aka aka ganewa in baka da ilimin abu bari tattauna da masu shi ko annabawa in ba dan da wahayi ba da sai a banda su ina fata ana fahimtar ta sai a zo da wata shubha kaji Allah ce walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila to annabi an ce mai in ba da Allah ya tabbatar da shi ba in babu wahayi shi kanshi bai sai da zai su ba kai kana malami ka iya fassara amma baka san wayon duniya ba kana fahimta da abinda aka ce ma wayewa kai karatu waye yadda duk in mutum ya fito maka ka san yadda za ka yi ka kai mai hari tunda in ba haka nan ba yanzu gashi nan turawa suna yakan mu su ga kashe mu su ga kirkira makamai su ga mafiya su ga kobi ko ana ta musulunci babu da ba- babu da bakin magana saboda ba mu iya ba sai mutum ya zaburi ce ka yarda na don a kashe su shikenan magana ta kare Mm, mm, mm. yanzu gashi muna gani Trump shugaban kasar Amurka ya hana kasashen musulmi shiga ƙasar Amerika mutane mu- musulmi su shiga ƙasar Amerika dalilin shi saboda terrorist na wani na ya kai hari ya kashe mutane Suriya wani na ya bata ma ƴan Suriya ƙasar su wani na ya hana musu zama cikin ƙasar su to su yanzu in ba su rayu ba ina ba su rayuwa kaga mutane ba su gane wani a'a oui oui ce sont des terroristes ils ont tué beaucoup de gens suna kashe mutane to Amerika ita ta ta iske mutane zamani suna zaman su ba su bukatar Amerika su yi noman su gida su ci abincin su gida su yi sallar su aka zo aka yi bambardan kasa su aka hallaka ta aka harkisa ta aka watsa ta su ture su ce su riƙo su Amerika ta ce da riƙo ta to su ne mutane zauna ina shirme ne waɗannan shi ne in baka iya istidlali ba sai mutum ya kaɗa cikin hatsari cewa ka yarda da dujjal moto na to tabbat ka yarda da hadisi don qur'ani tun daga bakar hannasi bai wani dujjal ba kaga na ɗai kenan ina fatan kana fahimta Haka ta.
yalle.
ka fahimce ni Eh, haka abu ne.
na biyu Mm.
wanda ya kamata a gane to in moto shine dujjal Ƙwarai.
an gane ni Eh.
kuma dujjal kowa ya san sheri na dan ba alkhairi bane Ƙwarai.
ko ba karan bane to muna ganin yan kala katu ko waɗanda musu yarda hadisi ba tun ba su a ce musu kala katu Eh.
suna hawa moto to kai ka yarda ka hau dujjal eh Ƙwarai haka.
tambaya ta biyu kenan abubuwa suna da yawa malam to kaga wannan zai ga Ƙwarai.
maka cewa abin kuma shirme ne kaga suke.
shi mashin ai ba wuta guda gare ba ai akwai danja ta ba akwai client a kenan sakamai akwai abin da Eh, ake cewa al-istidlal jadli shi ne ka sakan ma mutum kwarai an gane ni sakan mai na ai an kai Mm.
ai an san mutum ba abin gaba amma muqaddar ta wuta guda gare shi ba haka suke so yace ba to kai yanzu kana hawa dujjan kai balaguro da shi Allah ya sauka to eh, malin lokutan mu ta biyu a gurgurji sun lokutan mu ta biyu muka ce kuma za mu yi bayani akan inda suke samun wato Taimako.
musa'ada taimako eh wajen na gudanar da wannan ayyuka abubuwan nan dole na duk kungiya ta duniya sai ta samu mai taimaka mata abin da ya samu ka kawo wannan saboda musulmi sun jahilci addinin musulunci ta hanyar taimako Na'am.
yau babu abin da masu hali suke gudu irin zance a ce su taimaka talakawa ba su da hali kwarai an gane ni malamai ba ba- mafi yawancin su ba su da hali waɗanda Allah ya ba hali manya manyan ma'aikata saboda suna da damar da za su sa ai aiki na biyu masu dukiya to amma kullum inda ake samun matsala an ce a taimaka ma addini to na za a samu matsala sai ka iske yau musabakokin da muke yi ka ji an ce wata mace ta ba da jikka guda wata mace ta ba da dala ɗari wata mace ta ba da eh, dala goma sha biyar da suna za a haɗa mai ɗan musabaka muna da masu kuɗin da duk musabakan Nijar ka faɗi suna iya ɗauke nauyinta Ƙwarai.
mutum guda zai iya ɗauki duk musabakan Nijar kwanakin da muka samu wani bawan Allah da muna cewa a taimaka a taimaka sai aka samu wani bawan Allah bare da bana ya kawo taimakon da ba a taɓa samun irin shi ba aka zo ana musabaka s- sai suka yi kira ya ce to abinda za a yi duk wanda ya yi firimi na alkur'ani Mm.
da wanda ya yi firimi na izib talatin da wanda ya yi firimi na izib sha biyar ya ba shi kujera ta umra da shi da mahaifiya sai mun bashi ka gani bara mutum 42 bana mutum 56 gidan tele tara an kai musabaka 66 gida tara sun zo su baka 54 ga alajinatul musabaka yanzu kuma an zaɓi mutum hudu daga cikinta kana gane mutum guda shi ya bada wannan saboda mi saboda kiristoci suka taimaka ma kiristanci yahudawa suka taimaka ma yahudanci kafin ke ni Na'am.
yan addinin buda suke zuba kuɗin su taimaka ma addinin budanci amma mu musulmi mu gajerin dole sai an kawo mana kuɗi an taimaka mana mu yi addini kaga mutum da kuɗi miliyonar bai isa littafi qur'ani jiran sai sai an kawo da kasashen laraba na sarka a bashi sannan shi karanta qur'ani babu wanda zai yi ma addini aiki kamar ayoyin da Allah yake cewa a taimaka ma addini kamar dubba dubbu su shahishi kuma gani ba kamar kuma malamai suna sun ka fara cewa a kawo ba ba Allah ya saukar da aya ba kuma ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce a taimaka ba kamar kai kai na kan matsa mai kace dole sai ya dauko kuɗin shi a cikin addini babu wannan aya babu wannan hadisi sannan aka ayi rubuta ciki da duke su kada fahimta ta Na'am.
kenan dole in muna son addini ya ci gaba sai mun samu wanda za su taimaka Na'am.
kuma wannan shine Allah ya baka kilan aljanna sai in ka kini ba domin dukiya ka in ka taimaka ma addini da ita ce zaka samu babbar daraja a wajen Allah subhanahu wataala to sai muka bar kafin rai yanzu kaga babban bai taimaka ma yan Ahmadiyya shine Ingila kasar Ingila kaga mu nan musulmi mun kin masallacin ne mun bar Ahmadiyya sun shiga nan yanzu suna da masallaci sun kai masallaci 600 cikin kasar Nijar duk musulmi suna nan zamne kowa ya ka idanu ya sa da mai kuɗi na ƙauye da mai kuɗin birni kowa abin da ya sha mai kai shi ne shi gina gida mai kyau sannan kuma shi samu mota mai kyau sannan shi samu sutura mai kyau shi samu mata mai kyau hora ya arma ya kai cikin gida ne ya kunci ne dukiya ta yaji maka ne shi kenan ba ki abin da dukiyar mu muka bukata gare ta kenan shi yasa in ka ji mutane suna an cewa ana cikin tsanani wai tsananin da suke ciki ba wai su samu kuɗi su ma Allah aiki ba a'a su samu kuɗi saboda su more ma rayuwarsu manya manyan kwanoni a ci abinci mai kyau a samu riga mai kyau a samu mota darni cream a shiga a yi alfahari a yi tinkaho a kashe a samu mata masu kyau a kashe musu dukiya da matan aure da na haram karuwai duk a kashe musu dukiya a walakantar da dukiya to shine abin da ke bukata amma zancen masallaci ne yau masallacin juma'a zaka iske ana biɗa kuɗin fakcir ta ruwa ko ta kuta sai an yi kusan kwana ashirin da biyar kullum an ka ce dala biyar da na mutane ga jama'a sai a ce to jama'a an nemi taimako an samu ɗari uku sati mai zuwa a samu ɗari uku sati mai zuwa sai a yi kwana nawa kai akwai masallacin da dala saba'in da za a samu akwai da za a samu dala talatin da biyar sai a yi wata guda sannan a samu jika uku da rabi a biya kuɗin fakacin ta wuta wai a rasa mutumin da zai hidda jika biyar ko su hiddo jika uku da rabi ki ce ga su a je a tai a biya fakacin ta masallaci Mm-mm. da dala uku uku fb fb dala guda guda na za a haɗa kuɗi da za za a biya mu masallaci fakacin ina na ne haka ne musulunci mana za a ga wani wuri hatta tabarmin masallacin sun mutu sun lalace So, kowa amma musulunci shi gidan shi han moket akwai kuma mu- Baya- mu wace ta bai majima ba bai ma jima aka sake shi malam to shine addinin mun jahilci yadda ya kamata a yi ma addini aiki mai ilimi kamata ne ya tsaya ya zuba iliminsa tukun don ya taimaki addini al'umman musulmi kowa Allah mai tashi baiwa wani Allah ya bashi wani matsayi cikin wani aiki na gwamnati ya kawo nashi gudunmuwa gudunmuwar da zai kawo ba cewa an kai ɗauko kuɗin gwamnati ba ya gina masallaci a'a ya ga mi zai kawo wa na ci gaba na musulunci a cikin ma'aikata ta ko ya zo ya yi sallah cikin lokaci ya taimaka ma addinin musulunci don mi don ma'aikata za su yi koyi da shi in yana da wani abu an kato neman taimakon shi da abbabba in yana da karin bada jika hamsin ya bada sai ka iske mabiyi ne ya bada jika ashirin mabiyi ne ya bada jika talatin ba su yi sun bar aikin addini kawai kai mallami kai kai na anna Allah kai ka san Allah ka tai kai karatu in ka kare ki karatu kai ilimi ka tai ka bido kuɗi in ka bido kuɗi ka zaka gina makaranta ka gina masallaci ka karanta da mutane kai ma Allah aiki su su wannan tsari bai shigo cikin tsarin su ba kai kai na kowa Ba wannan aikin kowa.
Allah ya amara mu mallami shi dai mallami shi ne anna Allah ko ba na Allah na ba to a tabbata a cigaba da taya haka ina fata ana fahimta ta Na'am.
ingila ita ke taimaka musu to shi yasa qur'ani na farko da suka fara bugawa wanda sun kai traduction shi an anglais ingila ta- a ingila an ka buga shi abu na biyu sun yi traduction shi an français france tana da kyau da ka taimaka musu manya manyan maraki cikin su daga ingila sai can Qad- kadiyaniya can kasar india can ne ta samu tushe amma yanzu manyan suna ingila da faransa don yanzu can tushe ɗaya ne yanzu nan ne harka ta ci to sai su zo su taimaka ma mutane su yi ma mutane abin ga ana ba su kuɗi suna ba su mu ko mutanen mu da ka ba su qur'ani ƙara ka ba su shankaha kana fahimta ta shi abin da ya damai abin da zai gina jikin shi da shi riga wando to wanda ka bashi to shi ya sani shi dan kai mallan ka ce mai ji tsoron Allah wannan magana bai majin ta bai santa ba ina fata ana fahimta ta to wannan shine babban matsalar da ta tunkaru mu saboda maimakon mu ba da rayukan mu da dukiyoyin mu mu gina addini muna nan muna jiran kayan rai za su zakkuwa su yi mana komi da komi kai ba kai ba addini aiki kullun dai abinda kaka jira larabawa ko turawa su su gina maka masallaci ita amerika ta ba ku iya gina maka masallaci din jira kuma a cikin musulunci don ɗaya san ciwon kanka ba sai abu na uku mala a gurguje saboda na san yalla kullun sanin kutan mu ta uku shine kuma wato hadaf saboda manuhar da suke so su cimma ƙarshen wannan da'awa da suka yi domin kowane abin da yake da'awa kan shi akwai abin da yake so ya cimma na'am to hadaf inda suke so su cimma game da wannan da'awa na'am shine kuma muke so ai mana bayani hadafin su kamar yadda Allah ya faɗi wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u kafirai Allah ce wala yazaluna ba za su gushi ba yuqatilunakum suna yaƙar ku da dukiya ko da makami da aqida hatta yaruddukum sai sun mayar da ku an dinikum daga addinin ku kun kahirci in istata'u har in sun samu ikon haka wannan shine abin da agurin su kuma Allah ya faɗi wadda kasirun min ahlil kitab law yardunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq wadda kasirun min ahlul kitab da yawa kaga ba mutum guda ba ba biyu ba kasir Allah ce da yawa daga cikin ahlul kitabi suna guri law yardunakum min ba'di imanikum kuffara da sun maido ku bayan imanin ku kun kafirce ma Allah subhanahu wataala wani wuri Allah ce waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a abinda suke bukata ku kafirce irin da suka kafirce ma Allah sai a san daya an gane ni kenan wannan shine babban harafin da sun ka sama gaba to amma a cikin suratul ma'ida Allah ya ce al-yawma ya isa alladhina kafaru min dinikum daga yau ranar da an kai hijjatul wada kafirai sun ɗibi tsammanin su murkushe musulunci a cikin duniya amma Allah bai ce ba su murkushe bai ce ba za su murkushe ku ba ku amma addini ba su murkushe ba shi addinin musulunci ko kai ko kakkai ba a yi cin nasara kan shi shi addinin musulunci ko ka taimaka ko kakka taimaka bai tsayawa fa sa'a ka ka kawo a taimaka a yi addini kai ka samu da daraja in ka ka ilimin ka an kai aiki cikin addinin musulunci ba wa musulunci na ba wa kara ma musulunci daraja na kai ba musulunci na kara ma daraja in ka kawo dukiyar ka kasa cikin addinin musulunci ba wai musulunci na ka kara ma cigaba kanka na ka kara ma cigaba don kai na ka samu sakamako da daraja a wajen Allah ba a shiga cikin musulunci a kara ma musulunci daraja musulunci shi na in an yi mai aiki shi ke ɗaukaka wanda mai aiki yana da kyau mutum shiga da wannan sai ga mutum shi na sai kawo shi in bai taimaka ba addinin musulunci bai ci gaba kayan a haife ka ana tafi musulunci akwai mutane da sun mutu dubbai sun yi aikin addini ba musulun da kai ba yanzu da kake da rai in baka taimaka ba akwai wanda za su taimaka fa sannan har duk dukiyarka duk iliminka wani bai ma san da iliminka ba bai san da kuɗinka ba kuma shi na nan shi na addinin musulunci shi kuma ba gidanku ba gidanku ba an ka karantar da shi kuma ba za a karantar da shi ba kana gane ni kuma musulunci yake yi sannan dukiyarka duk dukiyarka wani garinku ba wani bai san ka ba kenan dan me zaka ci addini bai ci gaba sai da kai sannan bayan haka kana da rai an gane ni baka yi ba akwai masu yi kuma in kan mutu kuma sun ci ba tsaya zai ba don ba shi war ka da ka mutu a ce a to yanzu shikenan wani ya mutu addinin musulunci ya ci mulki wallahi wannan ƙarya ce addinin musulunci bai mulki ko guda ba Allah at tafiye da abin sa to yana da kyau mu gane wannan kenan don haka su ahdafukin su babban gurin su su ga cewa an kafirta Allah ya ce su sun ɗebe tsammanin su murkushe addinin musulunci amma to kai musulmi ba a ɗebe ma tsammanin kana musulmi ka koma kafiri ba yana da kyau mu fahimci wannan an gane ni to ta wannan hanyar suke bi su samu nasu rabu babban gurin to amma kuma gurin ba a iya cin mishi sai an bi waɗansu hanyoyi shi yasa akwai wata ka'ida cikin usulul fiqh imamu malik ya yi amfani da ita sauran malamai ba su an karɓe ta ɗari bisa ɗari ba amma an ce daga baya suna aiki da ita ko ta wata hanya ko ta hanya shi ne abin da ake cewa saddu zara'a saddu zara'a saddu shine a toshe da sinun ne wanda Allah min bayna aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa akhshina fa toshewa abin da zai kange ka to saddu zara'a a toshe zari'a zari'a ita ce hanya ko wata kafa wanda ake iya shigowa to imam malik shi ya aza wannan ka'ida cikin usulul fiqh ma'anar da ke ana aiki da ita amma shi ya sa mata suna haka to tana da dalili ko ba ta dalili sai malamai suka koma cikin alkur'ani suka ce a mutai alkur'anin ce don saboda in an samu ayat cikin alkur'ani amma huta Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwatish shaytan ya ku wadanda kuka yi imani kar ku bi hanyoyin shaitan da yawan malamai suna fassara khutuwatu shaitan hanyoyin shaitan to wannan tafsirin yayi amma akwai wani abu wanda ya kamata a ɗauko kafin a kai can menene khutuwat da larabci in kana da larabci al khutuwat jam'i ne al khutwa an gane ni al khutwa shine taki an gane ni kamar yanzu taki in ka taka da kafarka taki daya taki biyu taki uku kamar da wanda da hausa ana ce mai zambiya zambiya yawwa zambiya Zambiya.
to khutwa kenan to khutwat zambiya manako a ce kakka bi zambiya zambiya ta shekan to su da suka fasara da hanya fasar su tayi saboda da taki ne ake yin hanya yau da gobe ana ta hata zan hanya Na'am.
an gane ni amma akwai wata nakta wadda ya kamata mu gane a cikin wannan wurin shine da anka ce la tattabi'u khutuwati shaytan kakku bi han- taki taki na shaytan haka da mun fassara shi to cewa abi zambiyo zambiyoyin shaytan ko taki taki bai da daɗi ga bahaushe kawai sai suka fassara da hanyoyin shaytan hanyoyin shaitan hikimar da a ciki ana gane ni shine kamar bata duk abu yan ana son a cimma nasara in mutum yana da hankali to ba a kama shi lokaci guda amma sai an bi taki taki abinda an makaruhi daga gare shi ne aka isa zuwa ga haram abinda an mubahi sai an yi banna wajen aikata shi sannan aka yi zuwa ga haram kulu washrabu wala tusrifu to daga akai sai ayi israf daga israf sai aka yi ga haram in aka zo aka ce muku akwai wani annabi bayan annabi ba ku yarda amma za a zo da ku a mun yarda da Allah mun yarda da annabi mun gina muku masallaci mun ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah mun bar ku da masallacin ku limamin ku shi ba ku sallah ko ku mun ka muku limamai babu gaya muku amma yau da gobe ana ganin cewa ƴaƴan ku ko jahilai daga cikin ku za su karɓi wannan akida ko da mutum ɗaya ko mutum biyu wannan nasara ce gare su ƙwarai to taki taki kenan kenan bai yiwa yanzu ina son in batar da kai na gane ban bi taki taki ba wannan ɗabi'a ce ta masu kuɗin duniya ɗabi'a ce ta malaman duniya kana gane ni yanzu mai kuɗi shi na son shi mallaki malami sai ya ɗauko shi yanzu ka yana eh, ganin malamin nan bai- bai- bai- bai- bai- bai- abin nan a zo a samu mai wurin da zai zama a a samu mai gidan haya ko a bashi gida mai kyau a samu mai mota a yi mai kaza a yi mai kaza sai ya zan ya ci ya ƙoshi kamar abin da ce ido bai ce ido Ah, bai wai.
ce in baki bai ce ido ba su kunya sannan a ce mai to ya fatawa haka dole ya bi shi Ah, haka wai.
gwamnati ga yi a ɗauko mallami ana ganin shi na yawo ƙasa a zo a samu mai inda zai samu dan salar a samu mai gida a samu mai eh, AC ya da bai iya rayuwa da shi na iya rayuwa kuma bai AC shi na cin tuwon masara yanzu ko dole sai ya ci naman kashi verity ki shiga yana shan sanyi ko lit an gane ni motoci lexus masu kyau kaga yanzu ya kamu hutuwa kenan sai a kama a ce to mallan ga abinda muka son ka ce haram na ita to da dai kun san abubuwan ita ce to mallamai ga wani malami wasu mallamai sun ce haram na amma dai dan an kadi ba akwai wasu mallamai da sun kace makaruhi na kuma duniya ga da muke ciki in dai ba an bi abin nan makaruhi ba harkoki ba su taya wallahi alam Allah ya sauka Amin.
ina ga da an nuna mana lokaci ya malam sai mu Ah.
tantance mu abin nan insha Allah to kenan yana ga dai mun yi bayani bisa ga abubuwa guda uku kenan ko na'am mhm.
kuma ina jin lokacin mu ya kawo ƙarshe a nan sai kuma in Allah ya sake dawa da mu kuma kamar yadda kuka ji mal ya bayani cewa satin sama ba shi gida ballantana mu samu halartuwa a wannan gidan rediyo za su tafiya umara insha Allah muna fata Allah ya kai su lafiya kuma su roƙo muna da yake addu'a ba ta yawa duk inda ake nan gida mara ana ta yi to amma kuma yanzu sun zo tan wayan ƙasa mai tsarki su roƙo muna Allah subhanahu wata'ala Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu ta Niger da sauran ƙasashen musulmai gaba ɗaya sannan kuma Allah ya saka malam da alkhairi kuma kamar yadda muka ce da mun so mu ba ku lamba waya saboda ko da akwai wani mai neman ƙarin bayani shi kira hakan ga to amma kuma lokacin ya yi muna karamci ga shi ya ƙare mu samu ba ku lamba waya ba ta haka muna ba ku hankuri ta haka muna tawassuli da wannan zama don abin da yake alkhairi ne ka kawo mana shi a wannan ƙasa ta Nijar da sauran ƙasashe na musulmi gaba ɗaya Amin.
abin da yake shari ne Allah tun kuɗe mana shi a wannan ƙasar da sauran ƙasashe na musulmi gaba ɗaya duk wasu masu buƙata waɗanda suka yi tawassuli mu yi masu addu'a da wanda ma ba su yi tawassuli ba ko kuma wanda ba su yi wasiya ba muna roƙon Allah da ya biya mana buƙatun mu na alkhairi marasa lafiya wanda ke kwance a gidan asibiti ko kuma a gidajensu ko kuma suna tafiya da rashin lafiya to muna roƙon da Allah gaba ɗaya ka ba mu lafiya Amin.
sannan masu neman buƙata ta aihuwa ko mata ko maza ko masu neman ƙari duk muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya sare mu kowa amin amin سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wa alaikumus salam ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله